بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta ainihin wato litinin uku ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasiɗiyya wallafa ta shekul islam ibn taimiyya to in ba a manta ba satin da ya wuce mun karanta darasi na ƙarshe a cikin littafin to amma sai dai akwai wahami da muka samu na tsallake darasi guda wanda shine asalin darasi na 21 satin da ya wuce zai zama na 22 kenan darasin da ainihin wato za mu tashi zai fara daga faɗin shi wa ya tabarra'una min ɓariƙatin rawafil wanda wancan satin muka tashi akan fasulun thumma min ɓariƙati ahli sunnati wal jama'a ga ƙaran fankan nan suna ko a kashe ta ne wato ai ba zafi sosai ta tana ran nata yayi yawa na'am malam yake cewa wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafid alladhina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum ahli sunna wal jama'a suna barranta daga tafarkin rawafid waɗanda su ne alladhina rafadu bai'ata shaykhaini wa khilafatahuma in shi'a da basu yadda da khalifancin abubakar da umar ba bal basu yadda da musuluncinsu galiban akan ce yan shi'a na zagin sahabbai wannan kawai saboda al'insanu ma'arufin bi mashtahara bihi amma suna da aqaid kufuriya waɗanda sun rubanya wannan a cikin kafirci sun nannanka ta kawai dai abinda ta shahara suka shahara da shi amma in ba haka ba rawafid ala lisani a'immatihim ba a imma waɗancan alif na a shari'a wasu ai ba in shi'a ba ne ƙarya suke musu a imma na shi'a waɗanda suke dogaro da su irin su alƙimmi su tabarisi su kashani irin su nan baya-baya su Khomeini da su Nikmatullah al-Jazairi waɗanda umud ne a cikin shi'a sun ambaci cewa da addinin musulunci da addinin shi'a ba ɗaya ba da allan musulmai da allan shi'a ba ɗaya ba da annabin musulmai da annabin shi'a ba ɗaya ba da imamin musulmai da imamin shi'a ba ɗaya ba haka Nikmatullah ya faɗa al-Jazairi qabbahahullah hakan nan Khomeini ya faɗa cikin alhukumatul islamiyya cewa ba su haɗu da mu ba fi ilahin wala nabiyin wala imamin ce ba mu haɗu ba a cikin abun bauta ba mu haɗu da su ba a cikin annabi ba mu haɗu da su ba a cikin shugaba jagora da haka mu abun bautan mu Allah ne subhanahu wa ta'ala annabin mu annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam imamun mu ko mu ce khalifan mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar thumma umar thumma uthman thumma ali radiyallahu anil jami' to su ba haka ba su kaga wannan kafircin ai yafi kafircin me kin yadda da sahabbai da musuluncin sahabbai duk da cewa kiyayya da sahabbai kafirci ne amma shi kanshi kafircin hawa hawa ne daga akwai kafir akwai akfaru akwai mushrik akwai ashraku an gane ku to saboda haka ana jingina ma shi'a kin sahabbai saboda shine suka shahara da shi shine suka shahara shine abinda in kai zurfi cikin littattafan su sun kai ba sa takayya shi ba sa boye shi kwata kwata kafirta abubakar da umar musamman da jingina ma ummuna aisha radiyallahu anha fasikanci ba sa ɓoye shi wannan kuma a kaidu ne na kafirci don ka tsaya ta'adadin kufuriyat na shi'a sai a kai jibu baka kammala ba kai ta lissafa abubuwa sai an ida muhadara ce sai an ida gaba ɗaya sannan ka tuno ninkin ba ninkin da abubuwan da baka faɗa ba sau da abin ya yi yawa kuma ya yi muni shi yasa kahdani ya dunkule maka cewa su ne mafi sharrin halittan da ke taka ƙasa innar rawafidha sharru man wadi alhasa min kulli insin natiqin aw jani to malan da ya ambaci aqidar ahlus sunna dangane da ahlul baiti wa yuhibbuna ahla baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'taqiduna ko ويتولونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باين كلام حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي kaga wannan aqida ta muwalatu ahlil baiti kiya sannan kuma sai ya kawo muwalatu sahaba cewa wa yatabarrauna min tariqatir rawafid wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raddi ne akan nawasib sannan wa ya tabarra'una min tariqatin rawafid kaga tasrihan ne da raddi akan rawafid waɗanda dukkan su tarafa halaka ne dukkan su batattu ne da su rawafid da su nawasib kamar yanda a wato ainihin hafiz hakami ya faɗa cikin aljauharatul farida ɗin shi cewa walastu bi shi'iyyin akha daghalin yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yaridu ya ce ni ba a ainihin wato ɗan shi'a ba ne ma'abocin gurɓatacciyar aƙida ko a hadajalin ma'abocin ƙarya da sharri da ainihin ƙazafi wanda yake yana ƙiyayya da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce kalla wala nasibiyin diddi zalika bal hubbus sahabati thumma al'ali na'taqidu kuma ni ba ba nasibe ba ne wanda yake kishiyar ɗan shi'a ɗan shi'a yana jingina masa habbai fasikanci da fajirci da kafirci kuma ba nasibe yana jingina ma ahlul baiti wato bata da ainihin wato karkace ma gaskiya sai ce duka ni ba na cikin ɗaya daga cikinsu ni da san ahlul baiti da san sahabbai ina bautar allah da shi kamar yadda kahbani ya ce faka annama alun nabiyyi wa sahbuhu ruhun ya dummu jami'aha jasadan abu ɗaya ne su kai ka ce wani ruhi ne da jiki biyu ke tattara da shi haka abin da ya haɗa wancan shi ya haɗa wani dukkaninsu muna muwalati zuwa gare su sannan muna mu'adati da mai ƙiyayya da su mun fahimta suwaye arrawafid alladhina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum ɗaya daga cikin kufuriya ta ɗin suke suna ƙiyayya da sahabbai suna zagin su ƙin sahabbai kafurci limamu malik ya yi hujja da aya ta ƙarshen fathi ko muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ka ƙarshe ya faɗi tamkinin da Allah ya ba su baiwar da Allah ya musu ƙarfin da ya ba su izzar da ya ba su sai ya faɗi illa cewa li yaghidha bihimul kuffar dan kafirai su ji haushin su sai malik ya ce duwanda ya ji haushin sahabbai ya kafurta su ibnu kathir al-qurtubi al-baghawi da sauransu duk sun kawo wannan athar din daga malik istihsanan lahu wartida'an bihi sun yadda da abin da ya faɗa sun yadda da wannan fatawa ta maliku kuma hakan domin yana cikin awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah to sahabbai Allah na son su yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah ya yadda da su radiyallahu anhum wa radu an sai wani ya zo ce yana kin su sai wani ya zo ce baya kauna su sai wani ya zo to kaga ya raba jaha da tafarkin Allah domin dole ka so abin da Allah ke so dole ka ki abin da Allah ke so san wanda Allah ke ki kafirci ne kin wanda Allah ke so kafirci ne domin alwala'u wal bara suna daga cikin mafi girman abin da yake mafariq abinda suke bambanta tsakanin alhaqqu wal batil tsakanin alwali wal adu an gane ko malai yake cewa wa tariqatin nawasib alladhina yu'dhuna ahlal baiti biqawlin aw amal sannan ahlus sunna sun barranta daga tafarki irin na nasibawa waɗanda suke cutar da ahlul baiti gurin magana ko aiki nawasib akwai kaso mafi yawa cikin khawarij suke wanda kaga suna jingina masayiduna ali bata hadda ma kafirci suke jingina masayiduna ali da ummuna aisha radiyallahu an wanda idan an ce ahlul baiti waɗannan bangarorin biyu kusosin kusoshin ahlul baiti tunda kaga an samu me cikin matan shi an samu cikin yan uwan shi mata da yan uwa kuma sayyiduna ali kaga wanda ya jingina mai bata ya jingina ma ƴaƴan shi bata wanda kuma su ne jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya jingina mai bata ya jingina wa matar shi bata wadda take diya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-bintul wahida allati tarakaha to da haka kiyayya da sayyiduna ali kamar kiyayya ne ga kafatanin ahlul baiti to wanda yake ahlul baiti kuma yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su ma nawasib batattu da aka ba ruwanmu da tafarkin su kamar yadda ba ruwanmu da tafarkin yan shi'a sai dai min haithul yani abin da yafi wanda yafi zama batacce to rafidawa sun fi nawasib zama batattu domin su rawafid kafirai ne su su kuma nawasib da khawarij mahallu niza'in bainal ulama'i an gane ko wa yumsikuna amma wa yumsikuna ko amma shajara baina sahaba suna kamewa yani yaskutun suna yin shiru daga abinda game da abinda ya gudana tsakanin sahabbai na rashin jituwa kenan wa yaquluna inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi minha ma huwa kadhibun ko ya kawo kadhib kadhib zida abubuwan da aka ruwaito na abubuwan da suke nuna gazawa ko yin abin da bai dace ba daga sahabbai da yawa daga ciki ƙarya ne sharri ne aka yi musu akwai abin da kuma an samu wani abu makamancin haka amma littattafan da ake wato ciro waɗannan labaran akwai ƙari da ragi a ciki akwai abin da aka canza shi daga haƙiƙaninsa daga duk wanda ya shagaltu da karanta littattafan tarihi kawai ba tare da sanin hakikanin waƙa'i daga cikin sunna daga ƙur'ani da sunna ba ba tare da sanin mustalahat na wato ilmu mustalahil tarihi ba ba tare da sanin abubuwan da ake amfani da su na qawa'id da dawabit gurin tantance riwaya ba to zai fada cikin zaluntar waɗanda suka gabace shi dan ba zai san hakikanin abin da ya faru ba dan galibin kutubut tarih ya akhuduna amma dabba wa daraja daga kowa ma ɗaukowa suke yi siya ma kuma cikin riwayoyin da ake yi akwai waɗanda suke miyagu hubata da su suke ruwaito waɗannan hadis ko waɗannan labaran musamman za ka ga babbar littafin da ake dogaro da shi na tarihin waƙa'i da suka auku bai na sahaba za ga tarihu al'ummami wal muluk ne na tabari ibn jarir ne tabari wanda kuma akwai wani malamin shi mai suna lut ibn wani wanda yake ɗan shi'an wanda ya dinga ƙarairai da ƙare-ƙare da rage-rage da caccanza waƙa'i daga haƙiƙaninsu wannan ya sa manya-manyan malamai tun a da suka fito suka yi namijin aiki gurin tantance waɗannan riwayoyi kamar yadda ibn al-arabi ya yi cikin al'awasin min alƙawasi sai ya kawo labari ga yadda ya shahara sai ya kawo haƙiƙanin abin da wato ya tabbata kasimatu zahari ke mun fahimci wannan ko da haka da yawa daga ciki ƙarya ne wasu an canza wasu an yi kaza wasu sahihu minhu hum fihi ma'azuruna abin da yake ingantacce na labaran za ga sahabban suna da uzuri imma mujtahiduna musibuna ko dai ya zama ijtihadi suka yi suka dace wanda bai fahimce su bane ko yake kin su yake ganin kamar ba su daidai ba dama kuma wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhdi tubdil masawiya to wanda yake kinka kana ruwa ma sai ya ce kata da kura to duk abin da sahabi zai yi dan shi'a a gurin shi ba daidai bane to sai kuma ka je ka dauko daga dan shi'a cewa sahabi yayi kaza yayi kaza ta yaya zaka yi masahabai adalci wa imma mujtahiduna mukhti'una ko kuma ya zama sun yi ijtihadi ne suka yi kuskure wa hum ahlul ijtihad daka dan sun yi kuskure shi ko kuskure kamalatul insaniya ke dan mutum bai yi kuskure ba kenan ba mutum bane kuma a kuskuren da suka yi lada ma za su samu saboda sun yi ne a babin ijtihadi ba babin hawa ne da san zuciya ba kuma babin karambani ne ba saboda me su ma'abota ilimi ne su ma'abota sani ne da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ضد haka fa'alu sunna ba sa kudurin cewa dukkanin sahabbai wai sun samu tsari daga kuskure daga babban laifi sun samu tsari daga aikata babban laifi ko karamin laifi mun san dan adam ne za su iya yin kuskure ba annabawa ne su ba ba kamar yanda shi'a suke kuduri ga imamansu maz'uma cewa su ma'asumai ne ba bal ya juzo alaihim zunubu fil jumla a dunkule duk wani sahabi zai iya yayi kuskure zai iya yayi laifi wa lahum min as-sawabiq wal fada'il ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum amma fa suna da ayyukan da suka yi tuni a lokacin da aikin alkhairin yake da tsada suna da abubuwa na falala wanda zai wajabta gafarta musu abubuwan da ya zo na daga zunubai daga gare su in sadara in ma laifin ya tabbata ya sun hatta innahum yughfaru lahum as-sayyi'atu ma la yughfaru liman man ba'dahum hatta kaima ana gafarta musu cikin zunuban da suka aikata irin abin da wanda ba su ba ba a gafarta mushi li'anna lahum min alhasanati allati tamhu sayyiati ma laysa liman ba'dahu domin suna da kyawawan ayyukan da suke kankare zunubai wanda wani su bai da shi sun aikata ayyukan da koda kayi irin aikin a yanzu darajar aikin nasu da naka ba ɗaya bane لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا domin kai kana aikin babu tsangwama su kuma a lokacin da suke neman rayuwarsu ake yi amma hakanan suka daure suka fifita ma inda Allah suka fifita aljanna da lahira akan al'adina min ad-dunya وقد ثبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون يا تبت أزنشان أن سلمة وسوني في ين القرن سوني في ين الأم وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده مود أبن تدايا دين سزي بعد صدقة كوما ربن شأحديثكم يا ففللا أكم ɗaya daga cikin wanda ya zai zo a bayansu da zai yi sadaka da zinarin da ya kai girman dutsen uhudu thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu in ɗayan su ma yayi laifi misali sai ya tuba au ata bi hasanatin tamhuhu ko ya zo da ayyukan alkhairi da za su goge shi innal hasanat yuzhibuna sayyi'at aw ghufira lahu bi fadli sabiqatihi ko aka gafarta mai saboda ayyukan da ya gabatar na alkhairi shi yasa da Allah ya zai tashi gafarta masu habai sai da ya ishara zuwa ga sawabiqul a'mal din su was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar yarhamukallah aw bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko aka gafarta musu sakamakon alfarmar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai nema alladhi hum ahaqqun nasi bi shafa'ati so da su suka fi cancanta da samun ceton annabi sallama saboda wanda ya fi dacewa da samun ceto shine man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa hum akhlasu mimman ba'dahum awu butuliya bi bala'in fi duniya kuffira bihi anhu ko wanda aka jarabta da wata jarabawa a duniya sai aka kankare mai zunubai saboda wannan jarabawa domin la tazalul menene marman yuridillahu bi khairan yusab minhu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jarabawa ba ta gushewa ga bawa hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'a to ba wanda ya haɗu da jarabawar da sahabbai suka haɗu da shi domin su ne waɗanda Allah ya ce wa zulzilu an wujijjiga su musamman a yakin khandaq misali Allah ya ba da labarin wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wannan ibtila'at din da wa'innan tazalzulat din duka za su zama sanadiyar gafarar zunubai gare su فإذا كان هذا في الذنوب المحققة وأنهم فإن يكسن تكن ذنوبا تبا سنيكيا فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران to ya zaka kuma cikin al'amuran da ijtihadi suka yi ba nassin da suka yi wato ainihin ya fito musu karara sai suka yi ijtihadi a gwargwadon abin da suka sani na usuluddin wa furu'in in sun yi daidai lada biyu ne ma game da su saiduna ali suke da lada biyu domin su ne wanda suka ijtihadi suka dace a mas'ala ta sufin da sauransu wa in akhta'u falahum ajrun wahid in sun yi kuskure suna da lada daya wal khata'u maghfurun kuskuren an yafe musu saboda ijtihadin su kamar su muawiya misali kamar su talha da az-zubair da ummuna aisha ijtihadu fa akhta'u amma aliyun radiyallahu anhu li anna al'amra biyadihi domin shine waliyul amra a lokacin ijtahada fa asab wa haula ijtahadu fa akhda'u ba wanda yake abin zargi cikin su dukkan su ababan yabo ne da ake cewa ka roƙa musu gafara ka nemi yarda a gare su dan amfanin kanka ne saboda su sun riga sun tafi da alkhairi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum yanzu kasbu ɗinka ne in ka roƙa musu gafara in ka roƙa musu gafara ko ka nema musu yardar Allah ribar kanka za ta dawo amma su Allah ya riga ya bada labarin yan aljanna ne su wa kullum wa'ada Allahul husna tasu tayi kyau an gani taka ce take cikin garari ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم sannan fa in ka kalli dawo muwazana ko in ka kalli gwargwadon laifin ko ayyukan da ake ganin an musu inkari a ciki na laifi wasu daga cikinsu kenan kalilun za ga wa'innan zunuban kaɗan ne nazrun ɗan mai tsitsi ne maghfurun in aka kalli karancin wannan laifin sai kaga kamar amma riga an gafarta musu ne fi jambi fada'il qaumi in an kwatanta da falalolin da suke da shi wa mahasinihim da ayyukansu na alkhairi min al-imani billah wa rusulihi wal jihadi fi sabili wal hijra wan nusra da ainihin taimakon da suka ba addini wal ilmin nafi'i wal amali salih babin muwazana ko kai zaka hisabi sai kaga cewa ayyukansu na alkhairi su ne suka furin jaye dangane wato an kwatanta da waɗancan zunubai wa man nazara fi siratil qaumi bi ilmin wa basira duk wanda ya kalli tarihin sahabbai ba kallo kawai na dubarudu ba kallo irin na ilimi da ainihin sani da hange wa ma manna Allahu alaihim bihi min al-fada'ili da abinda Allah ya musu baiwar shi na falaloli alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya zai samu ilimi na sakankan cewa waɗannan bayan Allah su ne fiyayyin halittu bayan annabawa la kana wa la yakunu mithluhum ba ai kuma ba za a yi irin su ba wa annahum as-safwatu min quruni hadhihi al-umma zaka tabbatar da cewa su ne zababbu daga cikin al'ummun wannan zamunnan wannan al'umma allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah wanda su ne mafi alkhairin al'umma mu suka fi kuma daraja a gurin Allah wa min usuli ahli sunna daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a wa hadhihi al usul la budda min ma'rifatiha wa ihtidaniha dole ka san su ka rungume su da kyau na farko daga ciki at tasdiqu bi karamatil awliya gazgata karamomin waliyyi daga bid'a suna ma ahli sunna sharri ba su yadda da karamar waliyyi ba ba su yadda a ƙarya ce ba mu yadda da ita ba zunzurutun ƙarya da yaudara da rufa ido da damfara su ne ba mu yadda da su amma in dai karama tabbatacciya ce dole mu yadda da ita don ga karamatul auliya inan cikin alkur'ani karama irin ta ainihin wato ashabul kafi da sauransu din mun yadda da su in sun zo ta hanyoyin da suke tadfa'u shukuk hanyoyi wanda suke tabbatattu to wannan mun yadda amma karama ƙarya kawai ta zo mu ji ta daga daga ainihin zantukan wasu majhulai ko wasu waɗanda suke majruhai bayan da za a yi mu yadda وما يجري الله على أيديهم من خرا من خوارق العادات da kuma abin da Allah ke gudanarwa a hannun waliyai na abubuwan da suke sun saba ma al'ada khariqul ada yani kharij an al'ada abinda ba a saba gani ba a bisa al'ada kamar yanzu ashabul kafi ba mu saba ganin mutun ya kwanta ya shekara yana bacci ba su sun shekara 309 inji Allah subhanahu wataala kaga nan mun yadda cewa karama ce Allah ya gudanar daga gare su me yasa ya zama karama saboda bayan bayin Allah ne na kwarai innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda fi anwa'il ulumi wal mukashafat cikin nau'ukan ilmin muka da abubuwan da Allah ke kwaran yema waliyai na duhu su hango abinda wannan su bai hango ba kaga ya fara da karama ta ilimi don ita ce babbar karama ilimi da aiki kamar da Sheikhul Islam yake faɗa cewa karamar kiyaye dokokin Allah inda ga yana cikin al'ubudiyya karamar bin Allah subhanahu wa ta'ala ta fi karama ta khariqul ada yin sallah akan lokaci misali Allah ya taimake ka kana sallah a sawun gaba kana sallah akan lokaci karamar da Allah ya baka tafi karamar mai tafiya saman ruwa ko saman iska tafi domin tafiya saman iska tsuntsu ma yana yi ya ma fi ka karama an haka ko ba gaskiya ba amma bin Allah sai wanda Allah ya zaba wa anwa'il qudra da nau'ukan dama da Allah yake ba waliyai wata asirati da irin tasirin da zaka ga maganar ɗaya daga cikin su ko aikin ɗaya daga cikin su yayi abinda dubun mut ko dubun dubatan mutane sun nemi su samu wannan ba su samu kaga shi cikin kankanin lokaci Allah ya ba shi dama cikin ikon Allah an samu nasara a ƙarƙashin wato ainihin wani aiki ko wani rubutu ko wani wa'azi ko wani tattaunawa da zai yi da wani ɗan bidi'a nan take Allah ya bashi baiwa aka ci nasara to wannan kaga duka karama ce wal ma'thuri an salifil umami abinda aka ruwaito daga al'ummun da suka gabata fi suratul kahfi wa ghairiha a suratul kahfi da wani zancen ashabul kahfi wa an sadril ummati min sahabati da kuma abin da ya gudana a farkon wannan al'umma daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa sa'iri firaqil ummati da sauran bangarorin wannan al'umma na karamomi duka mun yi imani da shi wa hiya mawjudatun fiha ila yawmil qiyam waɗannan karamomi kuma suna nan cikin wannan al'umma har zuwa tashin alqiyam irin karamomin da Allah ya ba masahabbai irin su sayyiduna Abubakar da Umar da Uthman da Ali da sauransu kowannen su yana da nau'in karamomi da Allah ya bashi kaje ka binciki littattafan tarihi da na hadisai zaka ga haka cikin tabi'ai kala su Uwaisul Qarni misali abubuwan da Allah ya gudanar a hannunsu na karamomi su Al-Hasan al-Basri su ainihin wato Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi irin su Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn Jubair karamomin da Allah ta'ala ya ba su wannan duka inda ya tabbata mun yadda karanta hilyatul auliya ta abu nu'aym al-asbahani zaka ga ire-iren waɗannan masu yawa wasu su sun tabbata wasu asaniduha da'ifa wanda ya tabbata mun yi imani da shi da bai tabbata ba kuma Allahu a'lamu bi sihhati Allah ta'ala ya samu dace to sai mu bar shi haka insha Allah sai zama littafin mun karkare shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato kai mu sati mai zuwa aqida ta ainihin littafi da ke gaba kenan ko al-aqidatu safariniya ita ce zamu karanta insha Allah ta'ala ce ita ce zamu shiga wa iyyakum insha Allah